ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haduwarmu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 22 ga wata na Jumadal Akhira hijira shekarar 1438 wanda ya dace da 21 ga wata na uku shekara 2017 yau insha Allah za mu yi darasi na biyu cikin littamu alwajiz fi aqidatu salaf salih alwajiz fi aqidatu salaf salih darasi na biyu insha Allah a darasi na farko mun yi dai ta'arifin aqida na bayan dai kalmomi na luga ta larabci mun rihe da bayanin dai manufar aqida shine a istilahin malaman aqida ana nihin abinda zuciyarka ta yarda ta gaskanta yardar da babu shakka kanta kuma akan abin da yake na aqidar akan fahimta ta sahabbai yan warko wanda suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan aqida ita ita ce ake nema har a yau mun yi bayani baya ko da zamanin ka ya saba da wancan magabata ko garin ku ya saba amma idan aqida irin ta ce kana cikin tawbas ko da zamanin ku ya nisa garin ku ya nisa in dai aqida irin ta ce kana lafiya wannan shine bayanin da ya gabata mun fara bayani akan maganar salafus salih ta'arifi akan salafus salih ya mun zo kenan a ƙarshen inda inda za mu tashi a darasinmu na biyu masu littayi irin nawa safa ta talatin da biyu inda yake cewa wa imamu salafus salih هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم shugaban salaf ‘yan wa cewa mai lura da kyau wa'innan ibara wa'innan sunaye kamar yadda musulunci yake da ‘yan aro ‘yan da'awa haka ita ma wannan akiyar take da ‘yan da'awa faɗi ne ba haka hakika ba ne ba mun san ɗan wa asalin al'amari sai zai tambaya daya sunan farko ya rikita na al'umma musulmi kurin kusurma kuma musulmi na gaba da fiya da allah sunan musulmi gina sunan ta farko farko kuwa musulmi haka allah musuna kusurma kuma musulmi na gaba da fiya da kahin za ku rari ma ka sunan musulmi to wannan sunan musulmi ne abin da kalli irin wannan sunaye ahalin suna da jama'a talafin sani kaza duk lalacewar mutane da 'yan da'awar musulunci ba musulmi ba duk shi kanu ba kenan wannan suna shi da ke maka bayani ya ce maka tsaye ka maka hujja madogara kenan za ka lura wanda ya tafi da irin wannan sunaye shi ne salafi ko da mutum ya da'awar salafiya idan ba haka ba yake ta wannan hujja kenan hudi ne da'awa ce kamar zai shi musulmi ne amma kuma aƙida ba ta musulmi ba dan wa masala da mutum ba kowa zai gane ta ba yanzu yau misali kasashen larabawa an ga sun ce ahlus sunna daban ne da kai anan kake ɗaukar ahlus sunna kasashen larabawa ka ce ahlus sunna duk wanda ba ɗan shi'a ba ahlus sunna za ka samu suna bautar kabarra suna kiran kabari suna kewa kabari amma sun wasu na halittu a layin halittu na take a can tun da zai mutu shi'a ana da rabar hajji halittu na baka iya gani a ƙi da hajji kuma wani halittu na ne su kuna na ta halittu na ya shi'a wannan abu ne wanda yake bambanci da ke am aka ci halittu na dun wanda bai cikin shi'a ya ci halittu na ne wannan ta gata sanin iraq halittu na ne ba yawa ko kasa a fakarantar halittu suna suke da yawa yan shi'a ya ce ma shi'a kishin suna haka shi'a to a cikin halittu suna za su masa duk wanda ake da ke da nan a nan da su aka ce halittu suna ɗan da ni gani ko zan ne kaji a dacewa ce mu ahaji ma ya ce ahaji kina ahaji sun kina ahaji kina suna wa sunan ne ya sanar kristo amma inda kake ganewa sunan larabawa in suka ce aka ce alfawar jama'a ta salafi to a kake gane a to ahalu sunan ba irin zamani ba an ce salafi kina an san bai bauta sabari duk da ya ba da kan ce salafi wata salafi ne kenan bai bauta kabari to su ma su yana tafiya sai masu da'awar salafiya su ma suka yawa sai da wajen salafi wani jihadi salafi da'awa salafiya da'awa jihadiya kowa shi ma kuma su ma kun kowa da shi shi ne ke da mahimmancin lura da haƙiƙanin wannan sunan waye ke dokar da shi ko amma maki abin rama ta Allah da to bayan shi jiya da aka juya aka fahimci wannan sunayen eh ka samu wani ne za a ce a wajen wani ne kaza eh Allah ka zaga wani in bai ba ta mata ba ta sanafiyar wata hakika fasa da jama'a ce sun so ne kurin gashi kurin sun fata ka sanan kurin ba ma tsita ta mu ce za ku mu ka a kila daga tana yi ba ba mata dangane zuwa ga wani ba ta dangane zuwa ga wani bayan manzo a nan sallallahu alaihi ba wannan ce wannan tawar inda salafiyar hakika dangane ta kurin zuwa ga Allah daga manzon shi sai in mu yi ce maka za sai ka maka ga hujja yanzu muna maganar da yake cewa akan wannan bayani wa imamu salafu salih ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam shugaban salafiya salafu salih shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fara kawo madogara kan haka yace qala Allah ta'ala muhammadu rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلا في الإنجيل كزرع أحرج دعوه فأزره فاستقر الفصالة سكي يجب الضراء يكذب الكفار فوق عشان دي آية إذا كنا بالكثرة ya kawo fadar Allah subhanahu wata'ala Muhammadu Rasulullah Muhammad manzo ne na Allah tabbaci yace wallazi na ma'awu inda suke tare da shi ashidda wa ala kufar ba sa saurara ma kafir amma ruhama'u bainakum suna masu tausayawa tsakaninsu akwai tausayawa akwai jinkai akwai rahama tarahum ruk'an sujjada za ka gan su alamu suna masu yawan sallah ne aka magana rukuni sujada daga cikin ayyukan manyan ayyukan sallah za ka gan suna masu rukuni suna masu sujada kenan masu yawan ibada wannan ibada da suke yi ta gudun fatalar minan da aure zuwa suna yi ne don neman yardar Allah ba don abin duniya ba neman yardar Allah ce kura babu wani abu daban na duniya da shi eh suna neman yarda fadala ta Allah da neman yarda Allah ita ce ma fi wujuhin min asar sujud alama su ta wayannan al'umma a goshin su shak Allah ce simawu alama da za ka gano su wayannan al'umma fi wujuhin tana hulkar su sai ƙara wani bayani ita min akar sujud daga gurbin sujada wannan magabata suna da ibara ko tafsir daban-daban haske ne na huska annuri ne a duk wannan an ganta annuri wani kawuri ma ya yi gaske wani kawuri ne amma yi kawuri al'akari ne ya ga masha Allah kawwa masu ka tafsirin haske ne akwai masu kuma wata Allah ka wata musu sai wa haske ne to zai a rage musu haske kawuri duk kirin amma kuma in yi kankan da shi ya yi da kyau ba gaba wani sabi da muka yi cikin da aka ba shi da aljanna dan muni Allah ya shiga da wani amma da aljanna ma aljanna ne amma dan muni ba zai tabbata shi ta ta kuma suna suka da shi ko mun ko ko yake muni da shi amma da aljanna ne da mai da aljanna kenan abun gaskiya ba magana ba kyau ba gane mai takwa da fuskar da kyau kama da burkiya ke da banko kuma ni ne gaskiya magana da da cikin magabata ni gaskiya yana karin karin hujja masafin basar ayan ayyukan ta zo wannan abu ne alƙur'an rubuce har ga ƙur'ani yace alamar su ta a huskar su kuma da biki alamar da mace ta ta huska ma ta kada abubuwa sai ya ƙara bayani min asar sujud daga gurin sujada yau mai zai kana so ko ka samu da in ina mutum zai fi iya iya in zai iya sujada iya sallah to an ji bai an gano alama ba ta ba kan ta ko mutum zai koyi wani alama shi sallah ne ba shi bane ba amma kullum zaka gano alama ne sallah ko akan tafi da sallah wani alama ce wal sar'u wa masaka ba so na aiki ba a gano alama shi akwai alama wanda sai wanda mutum mai masallaci ne kuma da yake ai min azar sujud na cewa kuma hukumar da kyale ba sai da ƙara bayani sun da kwasa ce a haka ake ni ba amma lalle akwai magana wanda zai za a faɗa wani abin za kai abin za kai ne kina kai na faɗa kana da alamar sallah ko mutane wani ka zaka wani mai sallah ma akwai mutane iri iri ne akwai mai taushin mata akwai mai kaurin mata wani zai kai ma ba gane ko ba gane wani kuma zai kauri hakan ta saboda su iya taurin mata ne magana kenan amma shi Allah ta yi alamar a huskar su ta gurbin sujada to wannan da yadda Allah ya yadda zalika masalhun fi taura wannan abin da sifa sifa za ka saba wannan alamar Allah ce wannan ita ce alamar wa'annan al'umma mabiyan wannan annabin haka misalin sa yake a cikin at-taura al'umma Muhammad ga alamar ta at-taura kake rubuce sai Allah at-taura kake sai ce maka masalhun fi dinji kuma wannan alƙasan wani alƙawari ba kuma annabi kai zo shi annabi ne ba kafin ya zo dini alƙasawan a rubuce ana jira jira ake ya zo da alama da komi duk da yin tari ba da yawa amma har yau akwai abu da yawa zai turuwa ana jiran wani a taura ka inda yake amma ce misali ta aiji ita ka zar'in akhar shata'ahu fa azarahu fastawa ala zukihi tujibu dhurra ita alama ta kuma aiji alama wannan al'umma a cikin injil ita kaman tsiran zara hatsi dawa in ya kullo in ya hudu daga cikin kasa zaka ga iska tana daukar shi iya yawo suka tana babu kara a hankali a hankali za ka ga iya iya ba a zarafa iya fitowa iya kari iya kari fastawa da suti sai ka yawo kara ko sai yawo kara a hankali yake yawo kara kuma ana nan karshe wannan zai zamanto adam ku fara gaba su kenan har a waye gari wannan dan abin kaɗan ya girma ya tsoro har manoma abin ya burge su iya burge manoma sai gore gona ga gona dan kawai shan abin shawa wannan ala ta ne gizo zun kufa karshen al'amari ka za su fakanta ma kafirai rai wannan mai rage ban labari farko musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam shi ɗaya a garin makka iya shiga wa'azin da ma abu ya ake ya ji gidan wani alaƙa yanzu a shiga sai da dabara kamar za ka wata unguwa wuka hada in ba ko yanzu sai da dabara ya je shiga cikin daga harkar ko gidan harkar ko abu ya ke zuwa gidan harkar wani ɗaya da yake zuwa haka macen ana da awa na bayani ɗaya da yake zuwa abu a hankali a hankali ana nan ƴan uwan shi mahi kusa da shi wani inda abu ne na kabila ko na gari ya kasu goyon baya daga mafi yawa masu adawa da shirin wani na kusa ɗaya nan ya zo nan har ta kai mutanen makka ka mutanen madina ko wanda bayan shekaru ana yi sha wani abu su daga fahimtar addinin da ba ke cewa muna muna madina bayan mun zo mun mu da mun yi mu baya ta warko da kai manzo Allah bi da makka yukaran yuka yuka suka ce yanzu manzo Muhammad manzo Allah a makka ana korai shi iya yawo cikin duwatsu ya koyewa muna madina cikin aminci sai Allah bai yi dole a jama abin yi usulun suka suka ce suka ce suka mijin baya ta fiyu a gaba saniya suka yanzu abin da su da kurin ka sai ka sai madina kurin nan garin wani ƙarfin yasa haka hankali hankali ne aka ɗauke shi dabara aka tsere ma cikin cikin dabara aka wa aka musu wantan ko wanda ma yanzu duk an ga kaza Muhammad dare ko Abubakar dare ko koya mutu za baka kuma dare ina ke an duk da ka bayar sun tsaye da cikin dare da dabara aka ce duk wanda ya kasa da rai ko a mace za ba shi da kuma dare suka sha haka aka sai tsaye sai har suka gamu wanda ke har mutum ciki na kaɗan kaɗan kaɗan wanda kuma kowane haka yake hankali hankali hankali ta kuma kuma yana zama yana zama da kai maƙiya shi don su samu damuwa ta ya baƙi ciki kuma haka kuma haka ya tabbata gaskiya haka take da wato wannan dai misali na ya kama ka cewa wannan kenan siffa ce ta wayannan al'umma ta muhammadiyya kenan akwai ibada kuma da neman yarda Allah yace wa qad qarana Allah ta'ala baina ta'ati wa ta'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam kuma hakika Allah mai girma da buwaya ya hada ta'aishi da ta'ar manzon shi a wuri guda a guda ne yace wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allah ce wa man yati Allah rasul duk wanda ya da'a ga Allah ga manzo kaga Allah ga mawai duk wanda ya da'a ga Allah ga manzo to fa ulaik wa inna uwane ma alladin an'ama Allah alaihi iya tare da wanda Allah ya musu ni'ima ya ka jero layin da za ka ku yace min annabiyina wa siddiqin wa shuhada wa salihin layin annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi wato wasan daga ko wannan abukan zama sun kiyasa ta ce ka samu zama layin wa'annan na kwarai har ana Allah ya hada da aishi da da manzon shi in kai da ga Allah ka manzon shi ga daga ku zaka samu yace wa ja'ala Allahu ta'atar rasul ta'ata lahu subhanahu kuma Allah mai girma da buwaya sai sanya wa manzon Allah da'a mai biyayya kai tsaye kama kama Allah ne biyayya eh ga hujja fa qala azza wa jalla man yuti'u rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama sanaka alayhi ma'tiza Allah ce mai son rasul duk wanda ya da'a ga manzo faqad ata'a Allah Allah ya kana faqad faqad ata'a Allah hakika Allah ya mada'a هو أن أنا ما سمع كنا شو بابا كده حديث بابا كده ولا مين هي قرآن فلشي الله كي إن كم ما أول ما زال شيء ككوا الله ده كي مثلا لك بام بس مكان حديثي لا أنا أنت بيا مكان لا لا كذا أكو ما نسوا قرآن كاو نسوا قرآن كان مكان إن ده كم الله أنا أنا بدا تكذب الله كبا أبو بداني يجي ومن تولى وندكم يجيا wannan umarni yake mai yake da'a to wannan kuma fa ma arsalnaka alai mahfiza um ai ko kaza kaza dole kaza da kake aikin su dole sun imani ba wanka kai da ka isa kura yace wa akhbara Allah tabaaraka wa ta'ala أن عدم الطاعة الرسول مهمة مهمة لجميع الأعمال كما أن بكرما دبوا يا بني الأبادي شيء شيء ورشد أنا جمنزون الله tana budas ko lalata dukkan ayyukan kin wa manzon da ya bata dukkan ayyukan ba sai kawo shi ma hujja shi shi fa qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu atiiu allaha wa atiiu rasula wa la tuftidu a'malakum ajib Allah bai kuma da buwa ya kuma su imani atiiu allaha wa atiiu rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah wa la tuftidu a'malakum kar ku bata ayyukan kuwa kenan kan ne din haka ke zai bata maki wa nahana Allah subhanahu an mukhalafat amri sallallahu alaihi wasallam faqal kuma Allah mai girma da buwaya ya hana mu saba ma umarnin manzana sallallahu alaihi wasallam sai Allah ke cewa shi wannan ga ayoyi ga cikin dai nan kenan aya ta kusa sai aya ta 14 yace wa man ya'ti Allah wa rasulahu wa yata'adda hududa yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu 'adabun muhin duk wanda saba ma Allah da manzon shi ya taka dokokin Allah Allah zai cikar da shi wuta mai dawama hal abada kuma yana da azaba ta wulakanci kuma yace wa amara Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwa ya mana umarni an na'khudha ma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nataruku ma nahana anhu kuma Allah mai girma da buwa ya mana umarnin amsal umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu bar abin da ya hana mu mu bi umarnin shi mu bar abin da ya hana mu shi ma ce faƙal arzawajen ya kawo sun hashar aya ta bakwai ya ce wa ma a ta kuma rasulu ga hudu wa ma na haku ma'anun fantahu wata kulla inna Allah shadidu da ƙafu da abinda manzo zo muku da shi ku amsa ku wa ma na haku ma'anun fantahu abinda ya hana ku bari kura wace wata kulla ku ji tsoron Allah domin Allah shadidu da ƙafu mai tsananin hukuma ne zai iya magana biyayya tushe ga manzon da Allah ya ku na shi tushe yace wa amarna Allah jalla wa ala an nuhakkima rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi kulli sha'anin min shu'un hayatina wa an narji'a ila hukumin kuma Allah bai gama da buwaya ya mana umarnu yin hukunci da abin da manzon sallallahu alaihi wasallam yayi cikin dukkan sha'anin rayuwarmu kuma mu koma kan duk hukuncin da ya mu yarda yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima fala wa rabbik nan cewa ta tabbatarwa ce Allah na rantsuwa da ubangijinka tabbas Allah ta la yu'minu mutane ba sa imani ba sa imani sai a lokaci hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum sai sun yi hukunci da kai da abin da kai kumta cikin dukkan abin da guda tsakanin su da abin da ke tsakanin su sai sun yi hukunci sun yi hukunci da abin da kai ka hudu sun mana yi yi fi an kusa mahaifin mai maka dai ka yi hukunci da abin da mazana hudu ka yarda rigima ta ba ta kai da wani me suna ta ce me manzana bai da shi ka yarda haka manzana hudu da abin da ya kumta ko an da ba gaskiya kai ne ba gaskiya kun ka yarda yace hukumci da abin da ya gudu da ya saba ka a samu damuwa ka a samu sun na jirgin abu maharajar ka a ka hukumcin to ka a samu kare abin da ya shi ba da aka iya dai a samu kuma ka damu da abin da Allah ya hukunta ka a samu damuwa tare da kai sai ka mika wuya gaba ɗaya total ba ku haka ne ne ko shi ne shine yarda da abin da ya hukunta ‘yan wayau za ka ga wannan aya so da yawa mutum sai dauke ta kuma sai cewa gwamnati kare shugaban ƙasa kai wa zai yi mutane zai kan adalci a ƙasa musu musu sun yi shara'a kai ka shara'a in wancan baka iyawa wannan a gidanka a gidanka ba ko Allah ya ƙaryen ya san wancan baka iya sawa a yi kai ka yi ƙoƙarin na hukunci na baka na Allah baka saka baka iya saka na wani Allah kai baka zai sawa kare baka da iyalanka da diyanka da matarka nawa za a cikin mu nawa nawa zai zafi misali a karama ba gida ita ba ta shi fashe kan da gidan nawa kai nan nasu me da kana qur'ani ya kawo da duk ji mutum bala mala ta da duk ji mutum bala kun suna la duk ji kun Allah ce ta ku da da ya wuce huta kagani kai wani duka shi alaki kuma Allah ce gona mutum ya kalla kuma ta ta saka doka ne so sai wayan wa a rayuwarka a kasuwarka a aikinka kasuwa a wurin aikinka zaka yi a kasuwa kallon haram ce kai duk da gori ba gari ya idanka a wurin aiki in cewa da kai za a yi wannan wanda ke cewa ka wani kuma ka shiga sunna sai kuma ka ce zaka cewa ka ka shiga sunna sai kana cewa to tinka wai me hada za a yi sunna kana nan kuma cewa kuma ka shiga sunna ina kai na ya san kenan za a bi ba mun cewa shi ne kina hada za a yi kai zaka cewa cewa ka kai zuro banne kana kan cewa an yi ba kuma cewa kai ba ya zaka tara wani abu kuma ka shiga sunna to zaka haka kamata ke za ta maka ko ina kana bin doka ta Allah aka dan waka tubun duk kusan na doka mu shama ka tuji kusan kai ke ka kanka kai shama kai amma yan waka ya diga kali kullun cikin doka ta Allah ke ka diga kali sai ta baci nan kai ta baci kai kanka nawa doka da ka saka ki dan wa idan kullun yi kokarin Allah saboda ranka yasa abin da kai kokarin kai gyara kanka da kanka cikin wata cikin malaman da yake cewa wanda yake magana cewa muka sha kalma da kan larabci ku tsaye da daular musulunci a cikin kawunan ku idan ta tsaya a cikin raukan ku tabbas za ka tsaya saman kasa sai kun ware kurkan ku kowa ya kai kokai da dokar Allah kai in ku ku gyara wata mata wahala amma kullun kai kai sai can kai sama sai ka ce aya sama kai ba kai bace ba Allah shi da mu yace ku yi hukunci da abin da ya hukunta kuma ka samu damuwa akan abin da yake annabi kire hukunta kina abin da kine na shari'a yace wa bayyana Allah ta'ala lana bi anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa al-uswatu al-hasana wal qudwatu salihah wal numudzaj al-amsal alladhi yajibu ittiba'uhu wa iqtida'u bihi yace Allah na girma da buwaya ya bayyana mu ya bayyana mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine uswatun hasana shine abun koyi kyakkyawa wanda za mu ga abin da yi mu yi koyi da shi wal qudwatu salihah shine jagora na kwarai dan wa qudwa saliha ta saliha wani abu da aka ce abu da ta abin da ta gaskiya abin da dan adawa kama ya yarda yanzu a maganar da ta tarihi na musulunci ka na duniya na shugabanni shugabanni kan ai wanda ya wanda ta da mutum dari wasu ga duniya jagoranci kaga ta kawo ne kirista ne amma ya tabbatar cewa bincike da aka na rayuwa na wasu kama duniya jagoranci tun daga nu aka horar da musulmin da annabawa duk ya jero wasu kama duniya jagoranci amma karshe yake muhammad shine shine nimran kawo ne harka ce kake mamaki kake mamaki ya ce ni kirista ne na wannan jerin na sa muhammad a gaba ya ce ce ce ce ce gaskiya ta saboda shi ne kaji ba ta a cikin tarihi babu wani shugaban uwa ko a yanzu tun tarihi duniya wanda aka binciki rayuwar shi kowace ta gida har ta bandaki har ta bandaki ya yake wanka ya yake wanka jaraba ya fi kai ɗaukar ruwa ta ko ina rayuwar shi ba da ɗauka ba wacce kuma kowace babu abin kuka sallallahu alaihi wasallam ko ta rayuwar an mutuka ta gida ta wai taurin yaki ta zama ta majalisa ta mu'amala ta kasuwa ko me yayi amma da ba a samu abin suka ba ko mutukan da aka mishi ba wanda amana ba take yarda sai ga labari daga shugaban kasa abin aiki ya sa ya ka ka hudu ma ka ce abin aiki ne abin aiki ko da ya wuto daidai nan kishi ya ka ci ne shi ka hudu ma ka taba ka ba to shi adam duka rayuwa ko ta kasu ce da ta gida da ta ban aiki da ta waje da ta ina ko ce wani ce makaranta ce haka yace da shi tace kenan abin da yace wannan shine dukkan bangaren rayuwa mai bincike kuma an fara ba abin suka sai ce shi saka Muhammad yace tanda a bashi numero 1 lamba ta farko a cikin tarihin duniya shine shine kiran kuduwa kuma shine kuduwa tariya ke Muhammad shine abun koyi na gari yace wani mutum amsal wurin dokan misali na kwarai allazi ya ji taba'a wal qadabi kuma wanda shine ya wajaba a bi shi a yi kundi fa qala azza wa jalla laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira yace hakika ya zama to gare ku a cikin manzon Allah shine abun koyi kyakkyawa amma gawa ga wanda yake imani da ranar lahira imanin lahira mai fatar ga mota Allah kyawar ga mota lahira ya mace Allah mutu mai wa ya san da haka ya ce wa ƙaran Allah jalla wa ala ridahu bi rida rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah mai girma da buwaya ya hada yarda shi da yarda mun zai sallallahu alaihi wasallam faqal wallahu wa rasuluhu ahabbu an yurdu in kanu mu'minin nan hada ya ce asalin kalmar ya lifuna lakum lindukum ka na kai ne Allah ce suna muku rantsuwa dan ku yarda da su su na kwarai ne su kuma mutanen banza ne ya ce to ai Allah da manzai su ya cancanta ta nemi yardar Allah da manzo ba ta mutane ba magana kenan kai a nemi Allah da manzai وجعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علامة على محبته سبحانه وتعالى كما ألا بكر ما دبوايا ya sanya alama da za a gano kana san Allah to a ganka kana biyayya ga manzana sallallahu alaihi wasallam shine alama kai mana misa misa Allah ne biyayya ga manzana yace eh wa ja'ala tibar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ya sanya bin manzana shine alama kana san Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo faqal قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم جاءوا على كده ما فيش أمرني يجي متعني إن كنتم تحبون الله إن حر كنا سن الله ده جسكي yace fattabi'uni ku bi kenan biyayya gare shi bi shi in kuka yi haka ihlukumullah sai Allah so dalilin biyayya sai Allah so kuma kuma wa yaghfir lakum dhunubakum Allah gafarta muku kurakuran wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai yake wani hada dalilin haka wani hujjojin da bayan da aka yi kana marjibu salafu salih inda tanazu ko kitabullah wa sunnat rasul sallallahu alaihi wasallam yace dalilin haka yasa makoma ta magabata na kware duk lokacin wata jayayya ka hodi na hodi halaka ne haram ne muna gardama to su makomon su in aka samu rigima jayayya sai a koma ga littafin Allah zuwa ga manzan da Allah ya aiko nan ne wajen mai da gaddama mai da rigima wajen warware rigima marwarta sai a koma ga littafin Allah da sunna ta nan sallallahu alaihi kuma haka shi ma komai da hujja yace wannan magana dai kama qala Allah ta'ala kamar yanda Allah mai girma da buwa ya faɗa Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وعفن تأويلا yace ga ya musu fa in tanaza'tum fi shay in har kuka yi jayayya cikin kuma menene ka wani na wani muna rigima a ina ka samu a ina ka hu ina dalili ki fardu ila Allah wa rasul ku mai da abin zuwa ga Allah zuwa ga manzo na Allah matuka Allah bai ce ba kenan manzo bai ce ba su ta rigima ya kawo kan da gidan zama ai na na ai na ban na dai ina barkin ba ta bar ne da imani nan da madawara da abin da wanda mu zo ta nan ba da wasu ayyukan malamai ke cewa ibada abin da sauki fiye ba kawai ibada da ra'ayi ko sahabi ko sahabi yan uwa ko sahabi ba ibadar Allah da ra'ayin kowanne lamarin ibada ya wuce ya wuce shahidi na malami ko sahabi eh man Allah ce kaza ko manzon da Allah ya ko ce kaza sai kaga karantar wa sahabbai da almajiransu idan sahabi zai abu almajiran shi tayar gina ce wani abin da gaina sai ka mu kuma maka tana cikin akan da nasu wani cikin sabi ya iya tare da wani sabi aka sallar gawa ya kai kallon shi aka wata gawa ya tsari da kansa aka wata gawa ya gari ya tsari da kesa sai ta kare da mu wannan kuma da gaina wannan da aka wata gawa ɗan ka tsaya zuwa an kawo wata kuma ka tsaya nan da gaina kuma wannan sai buga da kuma sai ce a haka masu da take ya ce amma ba guzu ku kiyaye guzu suna cikin ku kiyaye suna kawo suna kenan haka ne yana zuwa abu zuwa ka ne kurum hujja kurum shirki ce ya halatta kurum kuma ba wani bawan gina gizu ya kuskure sai ka sai ka sahabi ne ya rika kan kai zuciya mallan kaza mallan mallan hujja ka ce mallan mallan kai kaza na hujjar ka na wallahi ya wai bin amka magana ba sai daga kalmar a dawo ko ga ta ka tsare malam su ba wani magana addini ba addini na Allah ne ba magana wani Allah ya wata ba wani ba zaka duk maka tana shi dan hujja da kai ka na hujja amma hujja shikenan ma auya bila ma auya bila hujja ma auya wata auya ma auya ma auya ya kawafi na Ka'aba asalin Ka'aba ana ana taba wuri guda ke tabawa in nan da wuri uku na ma na taba nan a taba hadira kawai sai aka zo wannan wannan bangaren nan na ku cikin gabas kusa arewa ba ta zara ba ta zara rana ta ba wancan bangaren wanda ya gaji maka kusa ne da wurshen nono ko ne da nan kuma a wani wani ko take nan na gaban shi shi wannan ba ta shi da wancan biyan tabawa amma rukun da mai da wancan hannun naka tabawa misali masu kallon ko ta biyu ne daya daga nan an ka taɓa rukun da mai ba wani ba dama idan ko ka wuce ba wani ba wani kanu ba ka bara to shi ya zira da wani shi ne ka shafawa wa daga wani ko ba dama to wannan ɗayan ba ta taɓa shi wani guda biyu ba taɓa shi a takaice na arewa ba ta faso gaba daya to shi da wawan mawuyar da zai tawafi ya shafa ɗaya mun nan ran bilab na bas ya mun ita wannan ma ka taɓa nan mun kuma san taɓa shi ba na ka samu shi ita to me abin da me ya tsaye ya ce sunna ce ya ce a'a to ne kamata abin sunna ko abin sunna da ta yaro kana gaskiya eh yaro sai dole ne suka mana kaza sun zabi ne kai kare shi ko kuskure wa annabi da kuskure sakin sakin sabon nan sabon ya wurin tambaye shi me ma dogara in ba shi kirshi mai ko kaga ma auya a riga ba ya dan ja ya ga me yake ce ba dai bane ba haka sunna ta ce yace a me kamata abi ce sunna shikenan zuwa kuma da an bi an bi da to to annabi ya ce ka ai wai da zan hauka wai wai ya kuma saboda bai sabuwa sai ce masa kama hadisin na kace bai wanda dan wai shi annabi abu da kira dan bid'a annabi sai shi ba wai kai a wata ba cikin addini wai ka ce to kama hadisi da kace mun bid'a ce a annabi dan sai da hadisi abu da annabi ya gani shi kace hadisi sai kama abu da gani ba kai da kai za ka yi na hujjarka eh kai da kai abu sabu za ka tambaya hujja kul hadu burhanaku bin sarki kana ka hujja maka hujja kana bid'a ce har suka bakan su hada kenan wanda ya sabu sai ka tambaya ban hujja kenan ka abu a takaita kenan wannan cewa dai kenan dan an samu jayayya da gima ana komawa zuwa ga Allah zuwa ga manzo na Allah mana sharadin in kun yi imani da Allah da lahira to yin haka shine mafi alkhairi mai kyakkyawa makoma sai yake cewa wa afdalu salaf ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين الذين أخذوا دينهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بصدق وخلاف كما وصفهم الله تعالى في كتاب العزيز بقوله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتصر وما بدلوا تبديلا يجي ميت صدق mai da a cikin magabata na kwarai bayan manzan sallar salama su wane ne sahabbai ne masu karamci gaba ɗaya allazi da aka zuɗi nan ana nabi sallar salama da sun yi wakila sahabbai su ne suka amso addinin su kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallama da gaskiya da ikhlas kun wannan kama wasafahumullahu ta'ala fi kitabil aziz maganar da ya maka sabai sun amso addini da gaskiya da ikhlasi haka Allah ya siffanta su a cikin littafin mabuwayi bai da bace aka Allah ya siffanta wannan shaida yace fadar Allah subhanahu wataala cikin sura al-ahzab ayat 23 Allah yace minal mu'minina rijal daga cikin mazaje daga cikin masu imani akwai wasu mazaje sadaku ma'ahadullah alai sun gaskanta ma Allah alƙawarin da suka ci sun yi alƙawarin da mako addinin Allah sun suka wani alƙawarin wannan malamai magabata sun kawo tsabanin kan mai takabka kan musa abin umar kan wani ɗanwan al'adar su bin nadar imma nadar imma wannan wannan wannan mai wannan musa'ab bin umair ko ne kin da sahabi sahabi shi ana sabin bin bin nadar shi abin da ya alƙawarin ganin cewa bai bai san badar ba yake fatar Allah kawo wata rana inda zai warke inda zai wa addini zai ba da kai shi kan dauka addinin Allah Musa bin Umair abin da wani cikin cikin sira da yazo bayan me na bar Musa bin Umair ko san labarin shi wanda a makka iya cikin yan lele matasa na ƙurashawa wanda ake gwada da yasa don me yasa saboda dan mace ne kuɗi ko saka mace ne kuɗi nake dan gatan ba kamar dan zama ne ba a ce in ka zama kuɗi kai morewa ko saka ne dan gata ne dan mace ne kuɗi a ga makka cikin yaran da ake gwadawa masu shiga mai kyau mai tsada ya imani wanda ba na imani ne suka ce doguwa a kai a kawo wanda kashe ka kama shi a ƙarfe shi kashe na cikin guwa da gobe ƙa'ida ƙarfe shi sai to ni wa'in dai zaka Muhammad to ni ba ni ba kai ba dukiya ta ita kai dukiya ki ya kawo ya kawo ya kawo ne musulmi a garin Makka ya barda ya kuma ya musulmi karshe da ɗan wani suka zo ansar suka zo neman karantarwa a je Madina a karantar da su addinin Allah shi ne ake farkon ambasar da musulunci shi ne farkon ambasar da musulunci annan ya tura shi Madina shi shi shi je mai don zuwa mutum shi huda shi shi huda a Madina shi je Madina shi huda kai manzo Allah je komai shi komai aka gyara ya kama amma an mamaki ga Musa ibn Umar an zo an yi hijira an zo an yi badar an zo a Uhud an zo ana yayi ya an cire iya shi shaka wato da tura sa shi kai kuma suka kan drapo drapo a hannun nan sa aka cire hannun shi na dama bi shi kada gudu ba ya bare ya kama da hannu kuma ya daga kada ga tuta da wani aka cire hannun sai kama sai take na tuta aka cire hannun kuma ya kama da gudu gudu riki karshe in suka ba shi da manzo Allah ya kan shi annabi ya kan da wani aya annabi ya kan da wani aya kan shi min mu'minin rijalu sadaqu ma ahadu Allah alai daga cikin masu imani akwai wasu madadi wa sadaqu ma ahadu Allah alai sun karkanta ma Allah alƙalƙalin suka mishi fa min ma kaza na bahu daga cikin su akwai suka cika suka cimma burin eh sun yi alƙawarin da kuma addinin Allah kuma sun cimma burin sun sami shahada yace wa min man yantazu daga cikin su akwai masu jiran kota kwana suna jira kuma dan su eh suna jira kuma ba su da sabati da ba su canza ba abin su kai da wannan alƙawari wannan idan Allah sifar da sahabbai da irin wannan halayya imani da gaskiya da ikhlas yace bayan su sun mallazina yadunahum min alqurun almufaddala alula الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه البخاري ومسلم كاو bayan wa'annan ‘yan warko sai masu bin wa'annan sahabbai kai tsaye don tabi'ai daga cikin karni na farko da aka mace da fadala na manzala ya cewa karin har karni hiyayyen mutane wanda suka rayu a cikin zamani na suka rayu tare ya ce su mana zai nuna sai masu bin ma wa'annan wanda muka rayu tare su mana zai nuna kuma masu bin ma wancan shi na ke cewa misali kenan shekara karni uku wata na shekara ɗari uku misali ta warko su wanda bai ma wannan shaidar ce wani za dalilin haka fasahabatu wa tabi'una lahum hum ahqqu bil ittiba' min ghayrihim dalilin haka kinan sahabbai da masu bin sahabbai su suka yi cancanta da aziz akan wasu wadalika haka kun kuwa me ya kawo haka suka cancanta abisu da sidqihim bi imanihim wa ikhlasihim bi ibadatihim saboda gaskiyar su kan imanin gaskiyar imanin gaskiyar kalatar su kan bautar Allah wani hukumar aqida wani shari'a su ne yan gari masu gadon aqida masu gari aqida masu kishin shari'a musulunci suna kishin ta al'amilu na biya qawlan wa amalan wanda suke aiki da shari'a a baki haka a wajen aiki ولذلك اختارهم الله تبارك وتعالى دليل حكا ألا لكما دبوايا يزع إيسو لمن كان ديني وتبريك اسمة النبي صلى الله عليه وسلم ذاك ألا يزع إيسو وجن يادع الدينش ده إسان السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رضي الله الترمذي يروتو شيوا أنا صلى الله عليه وسلم يا شيوا تفترق أمتي الأمة تفترق على ثلاث وسبعين ملة gida kashi saba'in da uku amma ce kullum final dukkan faruwa na da mai yawa majority a dukkan sai ci da mutane illa millatan wahida sai jama'a daya ƙaru sai suka ce man he ya rasulallah wata jama'a ce daya wannan mai tsira ya ce ma ana alayo a sahabi kaga ba kama suwa ne ba jama'a suwa ne ita abinda nake kan shi kuna shi ne misali abinda nake kan shi da ni da sahabbaina kaga na sabe shi da ko kenan ɗaukan misali model mai san ganin ibada ibada ko cikin ibada kana kan ibadar Allah ko kana kan bid'a ko kana kan nace abu na shagu sai ka diba irin na manzo Allah sahabbai ne shi ne kurin ba sunan kowa ba jama'a kowa kurin gashi misali kurin irin abin da nake kan shi da sahabbai na shi ne wurin misali na gwadan abu na kware ko na banza wannan ta duk wata biyar da za ta ta ta wani ta wani ta wani shi ya kamata a yi kaza kada tambaya haka manzon Allah ya yi a haka ne malam wani ya kamata a yi haka ne haka malam wani ya kamata a yi duk ba ka bane wannan shine a wurin dokar misali a ce abinda manzo Allah yake da sahabbai wannan shine sai tabu yace wa yusadaku ala kulli man qatada bi salaf salih وسار على نهجهم في سائر الأصول سلفي yace ana jefa wannan kalma kan duk wanda ya koyi da magabata na kwarai ya tayi akan tsarin a sauran zaman nama in dai madogaranka wancan ta taba ce shikenan kullum madogaranka jikonka wancan na sama su adiba haka yake ba duba taka ba a duba garin garin shekara ɗari biyar ai a nan garin shekara ɗari nawa sun kakarun uwa yanzu su ba kakarun uwa yanzu suka yi ba kuma ya cewa a nan garin uwa yana kakarun ko kada wasu sun ta shekara ɗari ko ba gaba da garin naku shi kuma sun ta shekara dubu ɗari biyar wajen ɗari biyar ta kama sai a gujiya da kakarun shi uwa ne an gaba musulun da zo garin su biyu shekara ɗari ko ɗari biyu ma ba shi ma ɗari biyar da zo garin da baka ba musulun kayan a yi garin akwai musulunci shi ne matsalar mutane kullum ta ce kawai fudi wani abu sabon abu ne sabon addini ne dukkanin na haka aga da uwa daga gano ya so gawo a ba a ce ba addini da uwa daga gano uwa daga kan iyawa an nane ma daga wata imani biya wani yana da kuma riba nawa na ta abu daga na mu anan jewa an nane ma kamar kamar mutunta sai ka ce wani gano ke shi ma shi ma addini ɗauka yi kakan nan ko ba baban nan shi ma shiga yayi to ya samu kuskure ya saba an a gari na kwarai ba na kwarai bane ba ya yi ba shin abin da kakanni mu suke muka tsako ya dace da abin da manzon Allah yayi da sahabbai in ya daidai alhamdulillah fa ni'ma sai mun hannu biyu ko kuma ya saba Allah gawarta musu mu yi mai koyi da wancan shikenan babu kuwa zai sake sake nan wancan shi za mu koyi ba wannan ba wannan mun san usulunsa ba mun san dalilin su mu dai ga tushe shi aka ce mu bi yace kenan wannan kalma ana jewa ta saka ta ga duk wanda ya koyi salafin salih yace ya kaddara tsarin su akan salon zamana ana mai suna salafiyun dole kan hanyar ya da suna salafi نسبة لهم إليهم وتمييزا بينهم وبين من يخالفون منهج السلف واتبعون غير سبيلهم وأن أنا كلام وأنا سلفي dangane ne zuwa ga waɗannan sahabbai al'umma ta warko dan a bambance ta hidimar nan kabewa dan a bambance tsakanin mai biyayya da tushe ga asali da mai ɗauka a hanya na saba ma karantar da salfar sadi ya bana da ba qala Allah tabaraka wa ta'ala ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل المؤمنين نوله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا دون da saba ma manzo da Allah ya aiko bayan hujja ta bayyana gare shi wai ta bai kansa bil mu'minin sai ba hanya ba ta hanyar mu'mine ba na kaga al mu'minin nan wanda Allah yake zargi wanda ya bi hanya ba ta waɗannan mu'minan ba na uku kenan ta bayyana ya bi hanya ba irin kaka sai suka yana zama tsarinka abinda kake bi daidai da waɗannan magabata na kwarai to wannan wanda ya haka ni walli ma ta walla za mu gure shi da abin da ya zaka makan shi na ra'ayi eh zai za mu shi abin da abin da ya zaka makan shi amma rufin jahannama za mu kona shi da wutar jahannama wa sa'ata masira kuma kuma ta muni a ce ka kai rayuwa ka kuma jahannama Allah kiyaye yake wala yasau ayyu muslimin إلا أن نفتخر بالانتساب إليه يتجاهل كباب وتداما مكم تاج مسلمين باكد وتداما سيكون أو يمكن الفخر لك كيا أبو الفخر مسلمين كيا الفخر دنجن زوا جوهنا شيء أبو الفخر أشياء كي كنا دنجن يدرسوا كي أجمع كذا كشان كذا وكو شيء أبو الفخر لك dangane ga waɗanda mutane kware wanda Allah ba shi da da su ne abin abin koyi Allah ya zargi wanda ya ba hanya ba irin tasa ba kai su ne abin alfakari ai koyi da su yace wa lafazin salafiya lafazin sa a salafiya ke sunan tsarin manhaji salafi wanda yake bin tsari yace lafazin salafiya asaba alaman ala manhaj salaf salih wa tariqatihim fi talaqi al-islam wa fahmihi wa tatbiqihi yace kalmar as-salafiya an wai kari a yau ita ce kamar wata alama ta sanin manhajin salaf sale hanya ta magabata na kwarai wata jikatin salaf islam da hanyar magabata na kwarai wajen dokar islam kin wa fahimihi tadbiki da wajen fahimtar addinin zama ta irin tasu wajen aikata abin na addini ya zama doka irin aiki irin nasu shi ne magana kenan sai a yi addinin yadda su suke yi وبهذا da wannan magana yace fa inna mafhum as-salafiyya yutlaqu ala al-mutamassikina bi kitabillahi ta'ala wa ma thabata min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tamassukan kamilan zahiran wa batinan was-sa'irin ala nahj ahli al-qurun al-thalatha al-ula wal muqtashin atharahum illa an yarsa Allah nadu man alaiha yace ta wannan fa'inta salafiyya يطلق على متمسكين بكتاب الله انا saka wannan kalma ga duk masu riko da littafin Allah kuma ma sabata kuma sabata da abin da ya tabbata na sunna na sunna na sunna dan kun san da tabbata dan da yawa kan bid'a da yawa ai zaka ga maka hadisi kwashe kwashe shi ne mara ya da ko da ruwaya batta da asali batta da tushe ya ka hujja shi ne ba suna da ba kwashe kwashe da sunan hadin ma ba bishi bane ba manzo Allah bai san shi ma bai wadi ba sai a samu dogara alade a ce sunna ce ya ce ayyana da ta kaza to daga an koma tushe wajen kanci a ina zo me matsayin shi sai ka gaba bashi bashi gidin zama take magana ana kawo addini da sunna qur'ani da sunna tabbatatta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za su rike wannan tamassukan kamilan rikewa cikakken rikewa cikakken rike qur'ani da sunna rikewa cikakka zahiran wa batinan zahiri da koye ni zakar koyanka a kamar ka gam haka ki wasa'irin ala nahajin alqur'an talatul ula kuma suna tahiya akan tsarin wannan karanin uku na farko والمقتسين أثرهم كما سنة كوي دبدا برا وإن نقني نهركو لا نسأل الله عز وجل حير لوكا تند الله زي قاعد كسا دا وزك سما كسا كذا تاج القيامة كنا وانا سنة سلف التالي دم يروكو الكتاب والسنة أكن وانا كنت من سؤال مكبتا سنة سلف حتى تاج القيامة sai ya ce yanzu bayan mun kare wannan kalma ta amma ta arifin aqida me ya aƙida amma ta'arifin me ya salafiya me ya salafin sani yanzu kuma sai ta'arifin ɗaya ta'arifin ahalus sunnati wal jama'a shi ma me kalmar ahalus sunna wal jama'a yace as-sunnatu fi lugha sunna a lugha ta larabci asalin kalmar a larabce as-sunnatu fi lugha mushtaqqatun man sanna yasunnu wa yasunnu sannan هو مسنون وسن الأمر بينه كلمة العربية سنة ما يا يا أجي هو يا دورة يا كه ولا أبو يا كه ولا أبو هو يا بين دورة ولا أمر على العربية إذا والسنة طريقة المسيرة أنا كده سنة طريقة حين يتوالي محمدات ka samu zamuma wannan aka sunna wani iyawa sunna ce mummuna hanyar wani ke bi an wani ke bi iya mummuna iyawa kalma ce suna abin yabo ne a cikin bide wa minu inda za mu gano wannan kalma ta larabci a lokacin ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam da tattabi unna sanar man kana kablakum shibiran bi shibir zira'an bi zira'a annabi sallallahu alaihi wasallam iya bayani ga musulmi cewa za ku bi hanyar al'umma kafin ku na kaga iya bin hadin fitarin ku ba suna ce ba hanyar ba irin suna za ku suna don su a za ku ba hanyar yadda wasu kasu kafin ku za ku bi hanyar kenan za ku yi koyi da su wani al'umma za ta yi koyi da al'umma kafin ta na mummuna misali ne ba mun ba mun gobe da ba yadda yi shibirin da shibir wata ran bidira tsani da tsani sun a ci tsadafa sai ko da kai koyi koyi kenan al'umma za ta yi koyi da abin da ya samu hudawa na sun kunga sun yi kuma ku yi nawa abu nawa ake cewa a wajen su magani zuba sali na yake cewa asalin kalmar an samu ta kai muridi ya zaka samu ta wanzu kawai muridi da suke cewa saboda mun ga nasaru suna girma ma aiwoki da alkalam suna yin shekara ta zo suna yin biki a girma ma abin mu muka kamata muwa muwa annabin mu ta samu ba haka su masu ne wanda kawai abin kadibar tattari kan kage wani magana masu ma kama kama masu bai wani kari ya ka ka koma ta daga ka tushe ka dauka ka dauki jarida ko ka dauki daga cikin ta antanan zaman taka mai asalin kalmar murzi daga na ka samu murzi su ka kai murzi ka samu daga nan su su ka kawai wanda kawai haka su ga dalilin su shi sarkin wata muzaffar ya kai da kirista suke yi shi ma da ba shi dukiyar sarauta ta shi ma zai wa annabi shi ya sa aka yi aka yi waina aka tara kuɗi da dinare shi ma raba haka aka samu a sana abin ke zama na zama labari za ku yi koyi da su ɗayan misali na ba za ku ɗalla da lalata ko da ku su fa za farkata yace ai tariqatuhum fi din wa dunya za ku hanyar su bangaren addini da bangaren duniya wannan shi magana kenan na kana ne sai ga wannan kalmar sunan ke ya dauka ma'ana tariqa hanya a lokaci wa qawlu sallallahu alaihi wasallam in wannan kalmar ta zo wani wuri inda yake cewa man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi من غير أن يقبل من أجورهم شيء ومن قال الإسلام سنة سيئة شيء ما لأكا وانا حديث سنة كاش داخل سنة كاش ديوة انبداع أكنا وانا كلام أنا وانا مثالي لأكا بالي أنا سنة كما كتوا من سنة في الإسلام سنة حقا wanda sunan ta nake ne ya kawa wani abu a musulunci abin da yake kyakkyawa ne haka sai abin yake sai su ce wanda ya kai wata sunna a musulunci sunna kyakkyawa kina kama kana sunna kaka sai su manta da cewa man amila amalan sai amalan na horaddu ire-iren wannan mun mai da me ka ta me ka ta ta wannan Abdullahi bin Umar yanzu ne kiyar da aiki ko da kunta abu ne kiyar bid'a ce bai bai gidan sai su manta da karamar da annabi ya magana aiki da aiki da kai bi ta kai ba ba a san shi ba ba karba sai su dauko su ce wannan ana yin sunna ce sai na magana sunna ka tuna da biya ne asalin kan ana da yan wani zuwa ana dinsa ana dinsa ya zo asalin shi a ran sallallahu alaihi wasallam yana madina a gani sai ga wasu jama'a ta musulmi sun zo cikin halin talauci kayan su babu kyau mutanen wannan ne wannan mutane sabida mutane ne ko ba su da musulmi sun zo cikin halin wahala manzala kalle su wani ta da hannu ya ɓata rai ga kaya babu kaya babu ga yunwa shi na rarraba sai ya kira wannan ku taimaka da abinci mai abinci ya kawo mai kaya kawo asali ya kai shuru wa'azin da ke sai wani cikin sabar sai lura da abin da shi ya kan abin da ke ne wani aka yi wani aikace sai ji gida da gaza wajen gida sai dauko na bakin duka hannun shaka sai kayan aiki ya kawo annabi wannan abin da an gani haba ya kuma ko yake da gari gari wannan shi ka sha'ir misali daya misali biyu mai kaya mai riga mai zar nan da yanka baka biyu baga ta abinci kaya guda kuma ga baga ta ta kaya kaya guda su suna kaya guda shi annabi ala annabi annabi ya bulmishi wurin ciki ita musamman haka na nan alwala ake ne wannan wanda ya fara kawo gani wanda ya fara kana shi ana kaba kaba wannan mutumin da ya wani arziki ya aka koyi da shi sai da muke ne ke duk wanda ya koyi da shi kenan wani abu ne dama akwai shi addini na me sabo na wani abu ne addini dama akwai sadaka addini dama akwai taimako addini yau ka zo misali ka fara taimakawa ana da bukatar hita fara aka aka koyi da kai shi magana kenan abin dama akwai shi sunna ce hasan eh dama akwai abin kyakkyawa kai ya kai koyi da kai shi ne asibar ruwa an zuwa a kuma ta mutum kada sanar waye ka tazo kuma yanzu ka tawajen wannan wayin sunna sabuwa ai sai abun ma ka zo magana kenan ana ne nan nan wani aiki ka wani aiki na abu misali kuma sai zan san sai nan garin ba garin sai mun san hannun mun makan san mata da akwai wani da kuma ana fa wani mata nan garin akwai ta duk duk da adawa ka dole ka yarda daga ba fara duk adawa ka dole ka yarda zai sunna ka fara makan mata bayan da ba wani ya ce wa musu hukumar muna da namta goli ba goli bane ba abin da ke hakika hakan ne ba goli bane ba hakika ce to a kan yanzu don su kama kanta mata dole za su samu kamashi yan baya kuma ka so ba sun da kayi aka yi ma dai ana samu kamashi sun zai babu ta makarantar matar da ana cewa makariya ce ana waye na waye suka ne za a kwashe musu iya da wasu wani rubutu kaga za anan duk wanda ya fara wanda ya ga makarantar mata yin ta bayan ta sai na kama su da ko da na ko shi da a san me shi ma kun shi kai aya ya zo ko da yawa ka da mata sai ta za ka yi hijabi a shi sura ke a har ma da masu bodan ko ina ana yi kaga yanzu yan warko yan maza ka kama su wannan shine sunna kyakkyawa dama abun akwai shi ba a yi sai ka ga karkara shi ne shi amma yadda ka maka wani wani bida daga lokacin wani ولك شيء لك غير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته